بسم الله سبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan wa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jama'a da fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki a yau muna safiyar juma'a 14 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 14 ga watan uku na shekara 2025 miladiya har yanzu dai muna cikin sabon maudu'in da muka shiga bayani watan ramadan wata ne na karbar addu'a muna cikin adab ladabi na biyu daga cikin ladubban karbar addu'a kuma a cikinsa mun tsaya a cikin hali na tara da cin halolin da ake karbar addu'a a yau za mu tashi hali na goma shine addu'a'u bi zaharin gai addu'a'u bi zaharin gai ana karbar addu'a idan mutum ya ma ɗan uwansa addu'a a halin ɗan uwan bai san yana yi ba mana mutum ya roƙa ma ɗan uwansa fata ta alkhairi alkhairi duniya da lahira ka sa ɗan uwanka cikin buƙatu ko ‘yar uwanka musulmi ko musulma ka musu addu'a alhali waɗannan bayan allah ba san buƙa na yi amma kana yi fi sabilillah saboda haka wannan addu'a addu'a ce wadda take karɓaɓɓiya hadisi ya tabbata an imran bin husayn allah ƙara masa yarda imran bin husayn ya cewa musu allah mai tsira da amincin allah su tabbata gare shi yana cewa du'a'ul akhli akhihi bi zaharil gaibi la yurad addu'ar da ɗan'uwa zai yi wa ɗan'uwansa ta alheri alhalin kuma ɗan'uwan bai san yana yi ba to wannan addu'a ba a mayar da ita addu'a ce karɓaɓɓiya a gun Allah subhanahu wata'ala ka san ɗan'uwanka ko ‘yar'uwanka tana da buƙata kuma tana cikin wani hali na roƙo na du'a'i to saboda haka ka je ka dufa cikin dare kana mata addu'a ko kana mashi addu'a ta alheri to wannan addu'ar karɓaɓɓiya ce bayan kuma ta karbu sa'annan kai ma kuma Allah subhanahu wata'ala zai biya maka taka bukatar ba tare da sai ka roƙa ba ma'ana Allah ya fi ka sanin bukatocinka ya fi ka sanin halin da kake ciki amma ka ajiye bukatar ka ka roƙa ma dan uwanka to sai Allah ce an biya ma wancan dan uwa naka da ka roƙa sa'annan kai ma kuma naka bukatun an biya maka Allahu akbar kawai saboda ikhlasi kayi dan Allah wanda yake nuna hakika kamna ta dan Allah saboda haka irin wannan addu'a karɓaɓɓiya ce kaga a nan mu dage mu sanya 'yan uwanmu irin waɗannan cikin waɗannan buƙatoci mu yi ta musu addu'a ka san wane yana cikin rashin lafiya wane yana cikin damuwa wane yana cikin kaza da sauransu ka roƙa wa Allah ka roƙa mishi Allah Allah ka yaye ma wani damuwarsa Allah ka biya ma wani bukatarsa Allah kai kaza Allah zai karɓi wannan addu'a sa'annan kuma kai da kai addu'ar kuma ba tare da ka faɗa wa Allah ka saka bukata kuma Allah zai karɓa maka wannan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yi ma dan uwa addu'a ta hanyar gaibi mana a a ɓoye wannan addu'a ce karɓar hali na sha ɗaya da na sha biyu da na sha uku da na sha hudu don mu haɗa su a guri ɗaya tun da dalilin hujja za ta zo a kai na sha ɗaya shi ne da'awatul musafir addu'ar mai bulaguro addu'a ce karɓaɓɓiya matukar bulaguron nan ba bulaguro ne na saɓon allah subhanahu wa ta'ala ba na sha biyu addu'ar wanda aka zalunta duk mutumin da aka zalunce shi ya daga hannu ya faɗa wa Allah zaluncin da aka yi masa kowa ya zalunce shi to wannan addu'a shi karɓaɓɓiya ce Allah zai karɓa masa na sha uku da'awatul walidin waladi addu'ar ma'aifi ga ɗansa ma'ana addu'ar ma'aifa ga 'ya'yansu addu'a ce karɓaɓɓiya na sha hudu da'awatu sa'il addu'ar mai azumi addu'ar mai azumi addu'a ce karɓaɓɓiya dukansu ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ruwaya ta farko ce salaf da'awat la turad addu'o'i guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce karɓaɓɓu ne Allah baya mayar da su da zara an yi su to Allah ya karɓa ta farko ce da'awatul walidil waladihi addu'ar ma'aifi ga ɗansa idan ma'aifi ya ma ɗansa addu'a to addu'a ce karɓaɓɓiya ba a mayar da ita wa da'awatul sa'il ta biyu addu'ar mai azumi mai azumi idan ya addu'a to addu'a ce karɓaɓɓiya ita ma ba a mayar da ita wa da'awatul musafir na uku addu'ar mai bulaguro addu'ar mai bulaguro ita ma addu'a ce karɓaɓɓiya a gun ubangiji ba a mayar da ita a hadisi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta salatu da'awat mustajabat da'awatu sa'im wa da'awatu mazlum wa da'awatu musafir manzo Allah ce addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne a gun Allah subhanahu wataala ta farko ce da'awatu sa'im addu'ar mai azumi duk lokacin da mai azumi ya yi addu'a to addu'a shi karɓaɓɓiya ce a shekun ga yankuwa wannan dama ce mai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin watan ramadanin algashi ga azumi kuma ga alhurmar watan mai azumi addu'a shi karɓaɓɓiya ce sa'anin kuma gashi a cikin watan ramadan wa da'awatul mazlum na biyu addu'ar wanda aka zalunta saboda haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta da'awatul mazlum ku ji tsoron addu'ar mutumin da kowa zalunta mudin ya daga hannu ya ce Allah Allah ka fidda mu haƙƙina ko mutum ya ce maka Allah ya isa ko Allah ka fitar min da haƙƙi to wannan addu'a ce ko karbabbiya ka jira don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya ce la ansurannaka walau ba'dahi Allah ya ce alkawali ne na ɗau maka alkawali zan hudda maka haƙƙinka ko da tsawon lokaci ne kada ka damu sai ka gana can kashar da ke kana kaci banza kana ga an manta sau sai Allah subhanahu wataala sai biyo maka baya da ita ka rasa ta ina masifar da bala'in yanzu kai kuma abu shi ne ka riga ka kwabshe shi tun bayo ba ka taɓa wani bawan Allah ya ce maka Allah ya isa ko kuma ya ɗaga hannu ya ce Allah ka hudda mu haƙƙina akan wani wani ya zalunce ni saboda haka mu ji tsoron addu'ar mutumin da ka zalunta mutumin da ka shiga haƙƙin shi ka ci haƙƙinsa addu'a shi karɓaɓɓiya ce wa da'awatul musafir ta uku manzo Allah ce addu'ar mai bulaguro duk lokacin da mai bulaguro zai yi addu'a matuƙar nan bulaguron da na saban Allah bane ba to addu'a shi karɓaɓɓiya ce musamman ma a ce bulaguro ne na zumunci to addu'a ce wanda ke karɓaɓɓiya a gun Allah subhanahu wataala shi ya sanya manzo Allah ke faɗa masa bai ma wata rana ku dinga ne ku nemi addu'a wajen ‘yan uwanku musamman ma kuma waɗanda za su yi balaguro saboda haka ku rume su sa ku cikin addu'a saboda haka mai bulaguro addu'a shi karɓaɓɓiya ce na sha biyar adamul ajala yana daga cikin halin karɓar addu'a na sha biyar shi ne rashin gaggautawa mana mutum ya ce kai ai abin ana ta yi an yi da ɗayi muke dare da rana tsafi ɗari ma'ana kenan shi nini ne kake wa Allah subhanahu wa ta'ala an yi an yi kenan har yanzu Allah bai karɓa ba to wannan addu'ar Allah bai karɓar ta a'a Allah yana karɓar addu'ar bawa matukar bawa bai gaggautawa bai ce yayi yayi ayi ake yi ake dai abin da ya hada yanzu dai shiru ne to Allah baya san haka ka yi addu'a kuma ka yi an ta muƙin bil ijaba mana kana da yaƙinin cewa Allah zai karɓa maka naka kawai faɗa ne kuma wannan cikawa a gurin ubangiji Allah maɗauki sarki sa'annan kuma da ba ce ka takaita ba ce aka yi kai tai saboda haka jira ubangiji ya fi ka sanin me yake faruwa da yawa za ka mutum zai yi ta addu'a yana so abu ya mashi bukatar shi ta yanzu alhali shi kuma Allah ya fi ka sanin akwai wani abu da yake biye da kai a baya wadda ƙarshe ne ba mamaki a biya maka wannan buƙatar kuma waccan ta hallaka ka ko kuma waccan ta kuma ta ɓaro maka wani aiki shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana la yaruddul qadar illa du'a ba abin da yake mai da ƙadarar Allah subhanahu wataala sai addu'a kai dama ce kai kana roƙon wani abu to yanzu ka samu dama kana yawaita addu'a ita kuma addu'a tana sassake maka wancan masifu wacce kaddara da Allah subhanahu wataala kaddarto maka kaga tafi da biya maka bukatar yanzu kuma sa'annan kuma daga baya kuma baya a bar baya da kura Allah subhanahu wataala shine alimul ghaibi ya fi sanin me yake faruwa saboda haka abinda ake bukata ga dan adam musulmi ko musulma ya yawaita roƙon Allah ya yawaita ibada addu'an nan taka da kake ta yi kai ba ka sani ba kana ta yawan ta yi kai kuma kana tsammanin a warware maka wannan to ana warware maka bayan da za ta iya zame maka masifa ko za ta iya zame maka jaraba sai Allah su mata layi ka maka sauƙin waccan fiye da wannan wanda kake tsammanin yanzu sha yanzu magani yanzu hadisi ya tabbata daga abu huraira Allah ya ƙara musu yarda abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يستجاب لعهدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي saboda haka yustajab li'adukum ma lam yu'ajjal ana karba ma dayan ku addu'a matukar bai gaggauta ba yaqulu yana cewa qad da'awtu falam yustajib li nayi ta kira nayi ta addu'a nayi ta roƙon amma har yanzu Allah subhanahu wataala bai karba mun ba to saboda haka Allah subhanahu wataala yana karba ma bawa matukar bawa bai gaugauta ba na sha shidda shi ne du'a'un ramadan fa huwa waqtu siyam ma'ana addu'a a cikin watan ramadan fa huwa waqtu siyam ma'ana lokaci ne na azumi wa zaman sharif sa'ana kuma lokaci ne mai madaukaki mai daraja wa hunaka alaqatun watida bainal fatil abwab as-samai wa abwabur rahmah a kuma wannan al'amari akwai alaƙa wadda ke ta kusa alaƙa wadda ke ta kusa tsakanin buɗe ƙofofin sama da buɗe ƙofofin rahama wa ijabatun du'a kama ya zahara min al'ahadis wa ya hasilatu filin ramadan da kuma karbar addu'a kama ya zahara min al'ahadis kama yadda ya bayyana cikin hadisai wa ya hasilatu filin ramadan matuƙar wannan kuma tana faruwa ne a cikin watan ramadan saboda haka waɗannan haloli guda goma sha shida suna da haloli da ake karɓa ma bawa addu'a kuma wannan duka a ƙarƙashin ladabi na biyu daga cikin ladabin karɓar addu'a ladabi na uku shine a salis an yadu'u mustaqbilal kibla wa rafi'al yadayhi shine mutum ya yi addu'a yana mai kallon alƙibla sa'annan kuma mutum ya daga hannunsa yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa bukata ma'ana mutum in ana son son samu ne mutum ya kalli alƙibla a lokacin da zai yi addu'a in son samu ya kasance mutum yana kallon alƙibla bayan haka kuma ya daga hannuwan sama zuwa ga ubangiji ya roƙa ya tabbata daga hannuwa wajen addu'a amma shafawa ne kamar yadda muke ɗan daga a shafa to wannan shine duka ruwayoyin da aka roto ruwayoyi ne waɗanda suke da ifai babu wata tabbata cewa mazala sallallahu alaihi wasallama bayan ya daga hannu kuma yana shafa a fuskarsa saboda haka duka ruwayar da aka ɗauko ruwayoyi ne waɗanda zafi daga hannun ya tabbata saboda haka suna ne ta mazala sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma mutum ya kalli alƙibla to za mu tsaya a nan insha Allah da fata muku ta daidai Allah tara mu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya kai mana bukatocin na alheri Allah ya biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أبقات العساء متكن أدواء في بقاتوتي إن شاء الله